إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan rana mai albarka rana alhami'a ranar litinin tara ga watan rabi'ul awwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da nawa da shida ko ga watan goma shekara dubu biyu da ashirin miladiyar haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam shi gaba da karatu a cikin wadda littafi mai albarka mai suna الدرة المضية في نظم توحيد رب البرية عندك سند ألفية التوحيد واللفر ببما لمي العلامة الكبير محمد ابن علي ابن آدم الإثيوبي رحمه الله تعالى عند يرسو sansati biyu da 'yan kwanaki muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya gafarta masa to wannan darasi shi ne darasi na goma sha shida kenan a cikin wannan littafi mai albarka satin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen alfasul tasi bi bayanin iman bi sifatin rububiyya wa annal imana biha la yatimmu illa bil uluhiyya wannan ƙarshe wannan fasili na tara muka tsaya a baiti na 297 yau za mu tashi farkon alfaslul ashir fasli na goma fi bayanin imani bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi wanda ya kunshi bayani akan imani da sunayen Allah da kuma sifofinsa a domin dama kusan wannan babe yana bayani ne akan imani kamar yadda dai bayanai suka gabata to kuma a cikin ibadi da Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka yi bayani dama imani ya kasu kashi-kashi a mun ji wannan sannan kuma ya zo ya kaka samu na shi ma tauhidi kashi-kashi cewa akwai tauhidu al'uluhiyya ko tauhidin rububiyya shi malamai ke fara ambata wanda shi muka yi karatu a kansa satin ne gabata shi ne kaɗaita Allah da aikinsa kaɗaita Allah da ayyukansa wannan shi ne ma'anar tauhidin rububiyya sannan akwai tauhidin uluhiyya wanda zai magana a kansa nan gaba shi kuma tauhidin lahi subhanahu wa ta'ala bi fi'ilil abd ko ifradun lahi subhanahu wa ta'ala bi fi'ilil abdi ko bi af'alil abdi kadaita Allah maɗaukakin sarki da aikin shi bawa wannan ana kiransa da tauhidul uluhiyya eh to amma sai ya shigo da tauhidul asma'i was sifat a tsakiya wasu kuma malamai ma na kasa tauhidin kashi biyu suna cewa akwai at-tauhidu al-ilmi at-tauhidul ilmi at-tauhidul ilmi suka ce shi ne tauhidul asma'i was sifat sannan akwai a tauhidul qasdi al-iradi eh tauhidi na nufi da kuma nufa ana nufin ka da wani abu shi kuma shi ne ya kunshi tauhidul rububiyya shi ya kunshi tauhidul uluhiyya to su malamai haka suke kakkasa tauhidi gabar al'allama ibn al-qayyim a littafinsa madarijus saliki ya yi wannan bayani sosai da sauran malamai to almuhim za mu dai bayani akan abin da ya shafi imani da sunayen Allah da kuma sifofin Allah shi wannan babi kusan mafi yawanci mutane da yawa sun bata a kansa a ƙarƙashin wannan babi ɗin za a ga wasu a tauhidin rububiya ba su da matsala tauhidin uluhiyya ma haka to amma an shigo tauhidul asba'i was sifat to sai kaga kuma akwai matsaloli kamar yadda za mu ji wannan mafi yawancin kungiyoyi na bid'a da kuke ji tun daga al-khawarij a tun daga al-jahmiyya al-mu'tazila da al-jabariyya da al-murji'a mafi yawancin su a wannan babe ne suka samu matsala duk da wasu daga cikin su sun dan samu matsaloli a wayancan bangarorin guda biyu tauhidul rububiyya da tauhidul uluhiyya to amma dai wanda aka fi yawan husuma a kansa babu kamar tauhidul asba'i wa sifati a wannan karni amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama shi wannan tauhidi bai da wani matsala wanda aka yi rikici a kansa shi ne tauhidul uluhiyya wanda shi aka yi rigima da shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama to mu kuma a zamanin mu ka iya cewa su biyun nan ne su suka fi shahara duk da kowane zaka ga akwai naƙasun da aka samu ta ɓangaren wasu mutane to yana da matuƙar muhimmanci kwarai da gaske hatta zaka ga masu jingina kansu zuwa ga sunna to ana maganar tauhidin sunayen Allah da sifofinsa zaka ga suna da abubuwa na kurakurai haka to sai ya ci gaba da cewa al'ilmu wal imanu bil asma'i wa bis sifati asharaful bina'i al'ilmu ilimi in an ce al'ilm malamai suka ce ma'arifatul haƙi bi dalili sanin gaskiya tare da dalilin gaskiyarsa wani ana kiransa ilimi saboda haka ko ka san abu amma baka san dalilin wannan abun ba to wannan la yusamma ilma ba a kira da ilimi to shi ya ilimin da yake nufi a nan sanin a gaskiya kuma ka san dalilin gaskiya wal imanu da kuma imani shine ba da gaskiya bil asma'i ga sunayen Allah subhanahu wata'ala domin tun da mun yarda da akwai Allah to dole mu yarda da yana da sunaye kuma balma sunayen nan wasu ya faɗe su da kansa wasu annabi sallallahu alaihi sallama ya tabbatar ma Allah su to ba zai yi kace ka imani da Allah kuma baka yarda da sunayensa ba yadda wasu yan bid'a suka yi wa bis sifati haka ilimi da imani da sifofin Allah subhanahu wata'ala mala ce a sharaful binayi shi ne mafi ɗaukakan gini na rayuwa gaba ɗaya shi ne mafi ɗaukakan gini na bautan Allah yadda da sunayen Allah yadda da sifofin Allah don duk wanda yake da wannan tauhidi to da wahala ka same shi yana da matsala a wayancan ɓangaroren a wayancan ɓangaroren guda biyu tauhidul rububiyya da tauhidul uluhiyya Gina wannan ya nuna mana mahimmancin tauhidul asma'i was sifat duk da yawa mutane ba su cika ma karatun sa ba eh zaka ga an fi karatun tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya shi aka fi yawan kawowa a littattafai amma wannan babi kusan zaka ga kananan littattafai ba su ba su himmatu da shi ba ba su himmatu da shi ba ba su kawo ka'idodi da ya kamata a karantar da ɗalibai su su san su to wannan shine darajarsa ta farko ashraful binayi shine mafi kololuwa mafi daukakan gini na rayuwa ko na addini albina ko da za albina'ul ilmi ko albina'ud din mana duk mutumin da yake son ya gina addinin sa kyakkyawan gini sai kasance yana da sani yana da imani ga sunayen Allah da kuma sifofinsa طريق معرفة مولانا bihi ta'zimihi tamjidihi fantabihi sannan cikin falalar wannan tauhidin tariqu ma'rifati maulana bihi hanya ce ta sanin mahalicinmu bihi da wannan tauhidin ko wannan imanin imaninka da sunayen Allah da sifofinsa to hanya ce ta sanin shi Allah subhanahu wa ta'ala eh cikin abubuwan da ke sa a san Allah subhanahu wa ta'ala shine yadda da cewa yana da sunaye sannan yana da sifofi ta'zimihi sannan kuma hanya ce ta sanin ya za a girmama Allah da in ka san suna abu to wannan zai taimake ka ka san irin matsayin da za ka ba shi watan jidihi da kamba bashi da bashi matsayi babba fantabihi saboda haka ka faɗaka ma'ana ka zamo a faɗake a ka abin da ake gaya maka sababu lizdiya da fil imani walin roƙe darajar jinani cikin falalarsa kuma shi tawi al'imanu bil asma'i wa sifati sababu lizdiyadi fil imani dalili ne na karuwar imani cikin asbabu ziyadatul iman shine akwai al'imanu bi asma'illahi alhusna wa sifatihi al'ula saboda haka duk mutumin da yake son imaninsa ya zama mai ƙarfi ya yi masa sabis to yi kokari ya san sunayen Allah da sifofinsa walin ruƙi kuma sabab ne na ya sa mutum ya zan ya hau darajar jinani matakalai na aljanna yan ce aljinan bi kasr jim shine aljanna yan ce aljanan bi fath jim shine zuciya eh to wannan shine bambanci ma'ana yana sa a shiga aljanna kenan توحيد الأسماء والصفات رأس إقامة أمور الدين محصل الرفعة والتمكين haka cikin falalar imani da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ra'asu iqamati umuri dini shine tushe shine asas na tsayar da al'amuran addini duk mutumin da yake so ya tsayar da al'amuran addininsa tun daga al'amuran addini na zuciya al'amuran addini na gabbai da na halshe gaba ɗaya to shi ne ya san sunayen Allah da kuma sifofinsa muhassilun rif'ati kuma shi tauhidul asma'i wa sifat yana kawo ɗaukaka yana kawo ma mai shi ɗaukaka wattamkini kuma yana kawo shugabanci yana sa a samu shugabanci shine ma'ana at-tamkin mi'raju salikin ila akhlaqi as-salihin akramir rifaqi hawo yau dai malam ya ci gaba da kawo falalarsa yace mi'raju salikin shi tawhidul asma'i was sifat tsani matakala ce tawa salikin wanda yake mai bauta ga Allah subhanahu wataala duk wanda an mai ibada wanda yake son ya shiga hanyar Allah to abinda zai tattaka ya samu isa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shine ma'rifatu a tauhidil asba'i was sifat shine yace ila akhlaqis salihin wanda zai taimake ka ya kai ka zuwa ga sanin halaye na mutanen kirki tauhidil asba'i was sifat to yana sa mutum yayin ya shiga cikin ɗabi'u da halaye na mutanen ƙwarai aka rabin rufaɗi waɗanda suke su ne mafi girma wajen abokan tafiya mana su ne mafi karamcin waɗanda ya kamata a ce mutum ya yi tafiya tare da su su a salihi za ga kowa na fata a ce ai yana tare da mutumin kiri kowa zai ce ai shi na annabi ne kowa zai ce ai shi na annabi ne masoyin annabi ne wasu ba za su ce 'ya'yan annabi ne to tauhidul asma'i was sifat yana sa mutum ya shiga cikin halaye na mutanen kwarai waɗanda su ne mafi karamcin abokan tafiya amana ahlus sunnati saniya bi kulliha muhazzibinan niyya to su yanzu ya ga mai maka bayani akan falala nami na imani da sunayen Allah da kuma sifofinsa to zai wada maka kuma aqida ta ahlus sunna wal jamaa game da sunayen Allah da sifofinsa sai ce amana ahlus sunnati saniya ma'abuta sunna as-saniya sunnan nan wadda take mai haske ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to sun yi imani bi kulli har gaba ɗayan su duk wani suna da ya tabbata ga Allah ahli sunna wal jama'a sun yi imani da shi banda wannan imanin kuma muhazzibina niyya kuma suna tsalkake niyyarsu suna tsarkake niyyarsu da wannan imani ba kamar 'yan bid'a ba da suka tabbatar ma Allah wani sashi suka kore ma Allah wani sashi wasu ma suka ce a'a Allah bai da suna bai da sifa an samu wayannan daga cikin 'yan bid'a to su ahlus sunna wal jama'a sai suka tsaya tsakiya suka ce in dai suna ko sifa ta tabbata daga Allah ko manzon Allah sun yi imani da ita kuma banda wannan munazzihi da rabbahum kuma suna masu tsalkake ubangijinsu da abin da bai dace da shi ba duk da imaninsu da sunayen da sifofin kuma suna tsalkake ubangijinsu akan duk wani abu wanda bai dace da shi ba ba sa jingina ma Allah abin da bai dace da shi qad qata'u tama'ahum kuma sun yanke hakika sun yanke tsammanin su na sanin hakikanin ma'anar sifofin ko sunayen idan Allah ya ce shi as-sami'u ne ko mai ji to ahli sunna za su yi imani da ɓangarorinsa gaba ɗaya guda uku wanda za mu yi bayani a kansu banda wannan sannan kuma sun yanke tsammanin yaya jin yake a tun da an ka ce yana ji kaga akwai kaifiya to ahli sunna sun yanke tsammanin gano wannan kaifiya ne kamar an ce zaido yana ji to akwai sifar da yake ji zaido na gani Allah ma na gani albasiru ne Allah subhanahu wata'ala amma kaifa yubsiru ya yake gani to ahli sunna sun yanke tsammanin su game da wannan ba sa bincike akan wannan sau da haka ahalus sunna suna tafwidi me suke tafwidi shine alkaifiyya yufawwiduna alkaifiyya amma abinda ba sa tafwidi irin na wasu daga cikin yan bid'a shine alma'ana domin ji an san ma'anar ji ko ba haka ba to ba su cewa a Allah shi ɗaya san mi aji mu ba sani ba a za su yi imani da Allah mai ji ne kuma yana ji sannan kuma sun yi imani da ma'anat amma yadda yake jin kuma shine suke jingina wa Allah subhanahu wata'ala su kuma sauran yan bid'a yufawwiduna al-ma'ana wal kaifiyya su da ma'ana da kaifiyya duka sai su ce Allah shine addasani wasu daga cikin su wayanda ba sa tawili iz saboda darku hala ya ƙaru sanin yadda sifar Allah take ko haƙiƙanin ma'anar sunan sifar yadda haƙiƙanin ma'anar sunan Allah yake to ilimi ne wanda baya aukuwa ga kowa ba wanda zai ce maka ya san haƙiƙanin ilimin Allah ba wanda zai ce maka ya san haƙiƙanin jin Allah ba wanda zai ce maka ya san haƙiƙanin ganin Allah subhanahu wata'ala to shi yasa ahli sunna sai suka yanke tsammanin su game da wannan saboda Allah bai bai so mu sani ba amma wannan bai hana mu imani to haka da Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim ahli sunna za su yi imani da Allah yana da hannu amma ya sifa hannun take ba su sani ba amma sun yi imani da sifar ta Allah ce kuma sun yi imani da ma'ana hannu don ma'ana hannu sananna ce ba abu ne wanda yake majhul ba sannan ya ce alal yaqini inna ma nusbituha kama bihi yaliqu falfasuluntaha inna ma nusbituha kuma dama mu muna tabbatar da sunayen Allah da sifofinsa alal yaqini bisa ga yaƙini ba shakka ba karka ce Allah na ji amma wajen nan ina kwankwanto ina kwankwanto wai ya kamata a ce Allah na ji ko kuma Allah na da hannu amma dai a shakku ina shakka to su ahli sunna ba sa wannan duk abin da Allah ya faɗa kai tsaye za su yi imani ko bisa ga yaƙini bisa ga tabbas kama bihe ya liku kama yadda ya dace da shi shi Allah subhanahu wa ta'ala falfasulun taha da wannan fasali a nan ya ƙari saboda haka yanzu mun ji falalar al'imanu bi asma'illahi wasu fatihi mun ji falala sannan mun ji kuma yadda ahalus sunna wal jama'a suke imani game da su na farko duk sunan da ya tabbata da Allah subhanahu wata'ala za su yadda duk wata sifa da ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala za su yadda da ita kuma za su tsarkake Allah da duk abin da bai dace da shi ba sannan kuma ba sa makala ma kansu cewa dole sai sun san kowace sifa kowane suna menene kaifiyarsa ba ruwansu da wannan da Allah ya ce arrahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya yi istiwa'i sama al'arshinsa to za su yi imani tunda Allah ya faɗa tunda ya faɗa gaskiya ne to amma ya ya daidaita din ba sa makala makansu wannan saboda Allah bai faɗi yadda ya daidaita ba labari kawai ya bayar to wannan shine akida ta ahlus sunna wal jamaa ba sa tawili ba sa cewa kuma a'a mu ba musamma ana istiwa ai al istiwa ma'lum kamar yadda al imam malik ya faɗa wal kayf majhul wal iman bihi wajib duk wata sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya kamata ka yi itikadi da shi ka yadda da ma'anarta kuma karkace an jahilci ma'ana a sifa yadda haƙiƙanin abin yake shi ne aka jahilta kuma imani da abin wajibi ne da in ka karyata ka karyata Allah in ka ce Allah bai istiwa'i ba to yanzu Allah kake faɗa da shi Allah ya bada labari ka ce ba haka ba ne in ka ce Allah bai da hannu to yanzu ka karyata Allah tunda ya ce yadullahi hannun Allah kai kuma ka ce bai da hannu to me kake so to su suna ganin a kore ma Allah shine hakikanin wai tsarkake Allah da sonsa to sai alfaslu alhadi ashar fasli na goma sha ɗaya shi kuma za mu karanta fi bayani ƙawa'id imani bil asma'il husna zai mana bayani akan ƙa'idodi da ahalus sunna wal jama'a suke bi suke amfani da su wajen imani da sunayen Allah kamin a kai ga nasifofi su ma suna da nasu ƙa'idodi akwai alƙawa'id ƙa'idodi tun da yanzu mun ji falalar tauhidin kuma mun ji yadda ake neman ka ka yi imani da tauhidin to yanzu ƙa'idodi ya kamata a gaya maka saboda karka fada cikin bid'a وكل أسماء الإله حسنى انفردت واقترنت بالمعنى to ka'ida ta farko da ahlus sunna wal jama'a suka aza game da yadda da sunayen Allah wa kullu asma'illahi dukkanin sunayen Allah husna husna mafiya kyau ne mafi kyau ne husna mun san husna ko mu'annas ne na ismu tafdil ko af'alu tafdil na al-ahsan in kace al-ahsan mafi kyau al-husn muzakkar al-husna mafi kyau muannas saboda haka asma'ullahi al-husna sunaye Allah mafi kyau ba masu kyau ba mafi kyau ne in kace masu kyau to ba haka an kace ba da sai a ce asma'ullahi al-hasana to ba haka aka ce ba eh to suna kuskure a nan to dukkanin sunayen Allah husna ne duka to kamar yadda zai ambata nan gaba za mu ji cewa su ahli sunna wal jama'a ba su iyakance sunayen Allah ba a akida ta ahli sunna wal jama'a sunayen Allah ba su da iyaka duk da an samu wasu waɗanda suka zo suka suka yi hadidi suka kayyade wanda za mu yi bayani a kai amma ka'ida ta farko shine duk wani suna na Allah subhanahu wataala inda ya tabbata ba wani ne ya kirkiro ba to mafi kyau ne kuma ba bambanci ma lace in fara da sun kasance ne a ɗaiɗaiku ko ko tara su kai gaba ɗaya misali as-sami'u shi karan kansa al-husna ne al-basiru shi karan kansa eh al-ahsan ne as-sami'u al-basiru kowannen su al-ahsan ne to haka duk wani suna su al-rahman ar-rahim Allah al-jabbar al-qahhar da makamantansu ma'ana a ɗaiɗaikunsu ne to kowannensu ne mafi kyau ko kuwa a gwama ya suka yi ka tara su wuri guda misali in ka zo wajen addu'a ko da cewa kai ya rahimu irhamni ya mai rahama kai mai rahama ko ko tarawa kai ya rahimu ya azizu ya gafuru ya kaza ya kaza ya kaza to wannan ana kiransa da aljam aljam'u baina asma'illahi subhanahu wata'ala to tara su kai wajen addu'a ko ko ɗaya kai ka kira ƙwaya ɗaya dukkanin su dai abinda ahli sunna wal jama'a suka ce gaba ɗayan su alhusna ne in ma guda ka ware ko wani a karan kansa to al'ahsani saboda haka Allahu al'ahsani al'azizu al'ahsani aljabbaru al'ahsani haka ma in ka tara su ya Allahu ya rahmanu ya kaza ya kaza ya kaza ya kaza ya kaza ba bambanci babu yauwa don kakka ɗauka sai in sun taru ne gaba ɗaya sannan sun ka zama alhusuna shi yasa ya kawo maka wannan magana waqtara natbil ma'ana koko sun haɗu ne da wata ma'ana ma'ana sun haɗu da wasu sunaye masu wata ma'ana koko a'a sun gwamayo ne da kishiyoyinsu da akwai sunayen da ba za ka kira su su kaɗai ba sai da kishiyoyinsu cikin sunayen Allah misali akwai almuzillu mai ƙasƙantawa to ga ƙa'ida ba ka cewa ya muzillu dole sai ka kawo kishiyarsa almu'izzu sai dai ka ce ya muzillu ya mu'izzu sannan cikin suna Allah akwai abbaru to in ka zo addu'a baka cewa ya baru dole sai ka kawo annafi'u ya baru ya nafi'u to sannan kai yabi Allah in ka kawo shi to ka kawo kishiyarsa wannan su haka suke agwamaye tare suke haka suke saboda haka cikin sunayensa akwai almuntaqimu yadda wasu ke faɗa almuntaƙimu to in ka ka almuntaƙimu sai ka kawo kishiyarsa sai ka ce ya al'afu ya muntaƙimu ya afu kakka zo dai kana ya muntaƙimu ya muntaƙimu ya muntaƙimu to wannan sukar ubangiji take yi eh sai ka kawo kishiyarsa sai ka haɗa su to haka wasu malamai suka suka faɗa saboda haka suka ce kenan da almuzillu da almu'izzu matsayin suna guda ne in ka zo gaba ɗaya za ka haɗe su sai ka ce Allah na da suna almuzillu almu'izzu abbaru annafi'u matsayin suna guda ne suka ce matsayin su kamar matsayin kalma ɗaya ce wadda ba zai yi ka ware wasu harufa nata ka riƙe saura ba kamar lafazin zaidu to bai yiwa ka cire wani harafi kamar dalin ko zayin ko yawo sai dai ka faɗe su gaba ɗaya to haka su ma ire-iren waɗannan sunayen suke za ka kuma duk inda Allah ke amfani da su galibi haka yake kawo su ya kawo su sai ya kawo kishiye su ya kawo su ya kawo kishiye su to ya koda ire-iren waɗannan sunayen ne hatta su karan kansu dai suna daga cikin al'asma suna daga cikin asma'illahi husna amma da sharaɗin in ka gwamaya su eh ka haɗa su su nawa su biyun kenan to shine infaradat waqtaranat bil ma'ana sunayen nan sun kadaitu ne su kadai ta fuska ifradi ko ne an kawo shi a karan kansa ko ko an gwamaya su ne da wasu an haɗa su waqtaranat bil ma'ana sun gwamaye ne da ma'ana ko ba su gwamaye da wata ma'ana ba to ka'ida ta farko ke ya ce sun matali ma nubiha ta zammunan salasatan minal umuri tu'tana ya ce sun matalimanu sun matalimanu haka ake karanta sun matalimanu biha ta zammuna to imani da sunayen Allah ya kunshi tabammana salasatan ya kunshi ababe guda uku duk sanda kace ka yadda da al'alimu ko as-sami'u ko al-basiru to ya kunshi abubuwa guda uku sai ka cika wayannan sharuɗa guda uku sannan imani ya inganta sannan imanin ya inganta to utana wayannan al'amuran kuma ana kulawa da su don sai sun haɗu ne sannan za a ce e imaninka a babin sunayen Allah ya tabbata ga su kamar haka wa ka an tu'mina bismihi wa ma dalla alaihi min ma'anin tu'tama wa ka wannan kuma abin da za a gaya maka an tu'mina bismihi abu na farko kai imani da suna ka yadda da ma tukuna akwai suna abu na farko kenan sai ka yadda da akwai suna Allahu akwai as-sami'u akwai al-basiru akwai ar-rahmanu akwai ar-rahimu al-azizu ila akhiri wama dalla alaihi min ma'ani kuma ka yadda da abin da shi sunan yake nuni zuwa gare shi na ma'ana na ɗaya kenan don duk suna kowane iri ne na Allah yana ɗauke da wata ma'ana to ka yadda da wannan ma'anar da suna yake nuni zuwa gare ta ta utama ko wadda abin nema ma'ana wadda ake nema wadda ake neman ka ka yadda da ita sannan na uku ta'lamu annahu bi ilmin wusifa ko تعلم أنه بعلم وصف أحاط علمه بكل ما خفى كي كسنتي annahu. shi Allah subhanahu wata'ala bai ilmin wasifa an sifanta shi da ilimi kuma ilimin nan nasa a haɓa ilmuhu bi kulli ma khafa ya kewaye iliminsa ya kewaye duk wani abu wanda yake wato ya zamo koyayye ma'ana abu na uku wanda bai faɗa ba wanda yake kai ishara zuwa gare shi shine kai imani da abin da shi sunan yake hukuntawa misali in ka ce al'alimu to sharaɗin imani da al'alimu shine ka yadda da akwai al'alimu ɗin ka yadda da akwai wani suna da ake kira al'alimu daga cikin sunayen Allah na biyu ka yadda da ma'anarsa shine al'ilmu ka yadda da akwai ilimi na uku kuma ka yadda da abin da suna yake hukuntawa menene shine ihaqatu ilmin Allah subhanahu wa ta'ala bi kulli shay' ilimin na Allah ya kewaye dukkan komai haka in ka ce as-sami'u ka yadda da akwai wani suna da ake kira as-sami sannan ka yadda da abin da yake dauke da shi na ma'ana as-sam ji sannan ka yadda da abin da sunan yake hukuntawa me yake hukuntawa shine jin komai duk abin da yake aukuwa na sauti to Allah yana jinsa sa haka gani haka kowace sifa dalilin kawo wannan saboda wasu daga cikin aljamiya su sun yarda da kashin farko wasu daga ciki sai kai sun ce suna kaza da kaza da kaza da suka jingina ma Allah kirgagu ne to sai kaga sun tabbatar ma Allah su amma kuma sun kore ma'anar da kike sai ga sun ce Allah sami'un ne bila sam'i basirun ne bila basari mutakallimin ne bela kalami to haka suke fada haka suke fada to da haka sun yadda da sunayen amma ba su yadda da ma'anoninsu wannan aljahmiya ke amma su ahlus sunna wal jama'a su sai suka tabbatar da abubuwan suka tabbatar da sunan suka tabbatar da ma'ana suka tabbatar da kuma abinda sunan yake hukuntawa ma ya qatsadihi min asarin abinda suna yake hukuntawa na wasu a fa'idodi kamar rahama kama ar-rahman ka yadda da Allah yana da suna ar-rahman sannan da ma'ana da ke cikin shi shine ar-rahamatu ko to me su ne yake yake hukuntawa shine yin rama ga bayansa ba zai a ce Allah ya sifantu da su da da rahama ko yana da suna da ar-rahman amma kuma baya wa kowa rahama ba kaga ai ba zai yi ba to shine ce yudabbiru al-umura wafqa ilmihi subhanahu akrim bi adli hukmi yudabbiru al-umura Allah ta'ala yana tsatsara al'amurra wafqa ilmihi daidai da iliminsa yadda ya dace da iliminsa subhanahu tsalki ya tabbata gare shi akrim bi adli hukmi eh kai mamakin girman hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala na adalci me yasa saboda kowa Allah ya ne masa adalci wadda hukuncin da Allah zai baya zalunci to shine yace akarim bi adli hukumi eh kai mamakin girman hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake yana kunshi da mi da adalci to wannan ka'ida ta biyu kenan ka'ida ta farko da ya faɗa shine asma'ullahi kulluha husna na biyu kuma al'imanu bima tadammana al'imanu bima tadammana kullu ismin yin imani da duk abin da kowane suna ya kunsa min salasta umur na al'amurra guda uku shine al'imanu bilismi yadda da suna sannan al'imanu bi ma dalla alaihi min ma'ani sannan al'imanu bi ma ya katadihi min asari wannan su ne ababe guda uku to sai ka'ida ta uku asma'uhu na ƙulu tauƙifiyya dallat bi hal adillatul wafiyya ka'ida ta uku mu ahlus sunna wal jama'a na ƙulu muna cewa tauƙifiyya sunayen Allah tauƙifiyya ne me ma'anar tauƙifiyya ba a ƙara ba a ragewa yadda ka ji su haka za ka bar su eh su ne ba da tauƙifiyya ma'ana la majala fiha da fir'ayi eh ko bil aqali ko fil aqali hankali bai da mashiga game da sunayen Allah ba za mu yi amfani da hankalin mu ce ka ya kamata mu kira Allah da kaza ba daga cikin yan bidiya akwai waɗanda su ba su yarda da wannan ba akwai sunaye da sun ka kirkiro suka jingina ma Allah irin su alƙadimu suka ce wai yana cikin sunayen Allah irin su albaki suka ce yana cikin sunayen Allah su suka yi amfani da hankali da hankali to sunayen Allah la majala lahar fil aqal hankali bai da mashiga a ciki yadda ka ji nassi ya faɗa Allah yana da suna kaza to kai ma sai ka tsaya shine ma'anar tauqifiyya ba a ƙarawa ba a ragewa dallat bihal adillatul wafiyya kuma dalilai waɗanda suke cikakku sune alwafiyya dallat biha su ne za su zo su yi nuni akan sunayen Allah ba wai mu za mu zo mu ce wai za mu saba Allah suna ba eh ai ba zai yi mu halittu mu ce wai za mu sama Allah suna ba don ba mu san hakikaninsa ba to tun da ya samu kansa annabi da ya fi kowa saninsa da aka ba shi izini ya sa abin da ya sa sai mu yarda da shi amma mu a wurinmu ba za mu cago wani tsunami a sama Allah ba to haka za ka ga akwai sunaye da yawa da sun ka kirkiro to sai ce فلا تشق من صفاته ولا أفعاله بلا بعكسه جلا قاعدة تا فلا تشق من صفاته با أصاب سنن الله daga cikin sifofinsa ba a tsago sunan Allah daga cikin sifarsa ma'ana cikin sifofin Allah akwai inzalul kutubi wa inzalul matar ko Allah yana saukar da ruwa yana saukar da littattafai ko to ba za ka yi amfani da wannan abin ba sai ka ce to bari mu cago suna sai mu ce Allah yana da suna sunansa almunzilu a ba a yan haka an tambaye ka saboda miya to ai ya ba da labari shi ke saukar da littattafai shi ke saukar da ruwan sama to ahli sunna ba sa wannan amma sun yadda da a cago sifa daga mi daga suna ya halatta akasa amma shi suna ba za a tsago shi daga sifa ba amma sifa ana iya tsago ta daga duk wani suna da ya tabbata daga Allah to zaka iya ciro masa sifa eh zaka iya ciro masa wannan shi abin da su yan bid'a suka yi amfani da shi da suka kalla suka ga Allah daga cikin sifofin Allah akwai alwujud to sai suka cago suna daga cikin alwujudu suka samu Allah suka ce akwai alwajibu to ahli sunna ba sai da wannan ba wala af'ali haka duk ayyukan Allah ba a ciro sunaye daga gare su bala yace haka ne bai aksihi jala amma aka san haka to wannan ya bayyana saboda haka as-sami zaka yi tsago sifa ta as-sam al-hayy zaka yi tsago sifa ta al-hayatu al'alim za ka yi tsago sifa ta alayyani ila akhiri wannan ya halatta hatta wurin su ahli sunna wal jama'a amma abin da bai halatta ba shine ka ciro suna daga sifofi ko da ko sifar ta tabbata eh shi ka'idar suna ba kamar yadda ka ji ya faɗa a baya tauqifiyya me ma'anar tauqifiyya sai in nassi ne ya tabbata wannan shine dalili قد شقت الصفات من أسمائه mala ce kad haƙiƙa shukkatin sifatu ana tsago sifofin Allah min asma'ihi daga sunayensa wannan ahlus sunna wal jama'a sun yarda da wannan kamar yadda muka bada misali menene abu mai yadda ba ciro suna daga sifar Allah subhanahu wa ta'ala ko yawwa ba ka ce a tunda annabi ya ce Allah ta'ala yanzilu ila sama'id duniya daga ce to cikin sunan Allah akwai almunzil eh waye ba mai sauka bayan hakan wal addu la yahsuruha fantabi kuma lisafi baya iyakance sunayen Allah eh shi kuma wannan yana ishara kan sabanin da aka samu wasu ce sunayen Allah ɗari ba ɗaya ne kama ibn hazm az-zahiri rahimahullah ta'ala ya kafa hujja da nassin da ya zo a cikin as-sahihain hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala an inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-janna man ahsaha dakhala al-janna yace tunda annabi yace inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman shikenan eh Allah yana da su tabbas Allah yana da sunaye 99 ɗari ba ɗai sai ce to shi a fahimta te sunayen Allah 99 wasu ko suka ce a sunayen Allah ɗari ne wasu suka ce sunayen Allah dubu ne wasu suka ce ma dubu hudu to su ahli sunna wal jama'a da suka zo duk sai suka yi watsi da wannan suka ce kai ba su da iyaka ba su da iyaka me ya tabbatar da rashin iyakansu suka ce saboda hadisi abdullahi dan mas'ud ya zo cikin musnad al-imam ahmad al-imam hakim ya ruwaito shi a cikin al-mustadrak da sauran littattafai a cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك don hadisi ya tabbatar da sunayen Allah ba su da iyaka hadisin sai ya bayani akan cewa sunayen Allah kashi uku ne akwai sunan da Allah ya sa wa kansa kuma ya sanar da wani shi ko wani annabi ko wani manzo sammaita bihi nafsaka kenan aw allamtahu ahadan min khalqika wannan shi zaka samu cikin hadisai sifofin sunayen da annabi ya faɗe su amma ba su zuwa qur'ani ba to akwai su wannan da yawa aw anzaltahu fi kitabika ko kuma ka saukar da shi a cikin littafinka akwai sunayen da qur'ani ya zo da su na uku awista farta bihi ko kuma sunan da kake banta da shi fi ilmi al-ghaibi indaka wanda kai kaɗai ka san abinka to wannan sai ahlus sunna wal jama'a suka ce sunayen Allah ba su da iyaka ce wadda manzon Allah ya inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman ba hasru bane kusa al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala yace ma dukkanin malamai sai ijma'i cewa annabi ba hasru yake yi ba ma'ana ba ya takaita iya sunayen Allah cikin 99 bane a'a yana da son yayi bayani ne akan cewa cikin sunayen Allah akwai wasu sunaye 99 ga darajarsu duk wanda zai samu sa'a ya haddace su ya kiyaye su to zai shiga aljanna shine ma'anan man ahsaha da khala aljanna yace ma'anan man ahsaha shine man hafizaha wanda ya haddace su sannan kuma wa arafa ma'anaha kuma ya san ma'anonin su na uku sannan wada Allah subhanahu wa ta'ala biha kuma da ya tashi addu'a sai ya kira Allah da su to wannan shine ma'anar kiyaye sunayen Allah ba wai a haddace kawai ba eh saboda haka cewa man ahsa ya hada wa'annan ababen guda uku haddace su fahimtar ma'anar su sannan kuma da kiran Allah da su in za a yi in za a yi addu'a to wannan shine zance mafi inganci kuma kusan ga suna a ƙur'ani abinda ma malamai suka ce sunayen waɗanda kawai ƙur'ani ya zo da su sun fi da tara ɗin kenan da hasuru annabi yake nufi kaga ba zai yi wannan magana ba tunda ƙur'ani ma an bibiye shi an ga sunayen Allah da alƙur'ani ya ambata sun kai hakan to kenan annabi ba hasuru ba hasuru yake yi ba to shine yace wal addu la ya ko bantabihi a to shi wannan hadisi hadisi abu hurairah radiyallahu ta'ala al-mashhur kusan dukkanin ruwayoyin shi inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-janna haka yazo a cikin sahih al-bukhari a muslim da sauransu amma an samu wasu littattafai suka zo da ƙari kamar jami'ar tirmizi to an samu wani lafazi da wani mai riwaya shi sai ya jero sunayen akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza har ya jera 99 da ya jera 99 to riwaya tana da rauni bata inganta ba ita wannan riwaya da take tattara maka sunayen Allah 99 inda ake rubutawa cikin littattafai kuma saboda dalilai da dama dalili na farko cikin isnadin ma dai ana tuhumar wanda ya idirajin wannan sunayen da ake kira alwalidu bin muslim kusan shi ɗaya kaɗaita da wannan ana tuhuma ana tunani kamar da shekul islam ibn taimiyya ya faɗi wannan a littattafansa ma da dama cewa shi ake tuhuma da ya yi sardin wannan sunayen don dukkanin ruwayoyi da suka zo ba su zo da wannan kawai dai iya man asaha dakhala aljannata wani rawi iya ne yake tsayawa to sannan shi alhafiz ibn hajar al-asqalani a littafin sifatul bari shi yace ma akwai al-ittirab akwai al-ittirab a cikin riwaya din wanda shi ma sabab ne da zai sa a soke riwaya din sannan banda wannan an samu wasu sunaye waɗanda kuma ba su tabbata a ƙur'ani ba su tabbata a sunna ba inda za su kai ashirin da wani abu ma eh kamar irin su albaki wanda albaki bai zo a ƙur'ani ba bai zo a sunna ingantacciya daga annabi sallallahu alaihi irin aljaleli wanda shi hadisin ya ambace shi to suna aljalil bai tabbata a ƙur'ani ba bai tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi ba irin ar-rashidu shi ma bai tabbata a ƙur'ani bai tabbata a sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba da wanda ma aka rufe da shi as-sabur ba wani sunna Allah as-sabur babu shi a ƙur'ani babu shi babu shi a sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama sa'in da yawa irin su alwajidu da makamantansu malamai dai sun kokarin tattara su za su kai 21 ko da da biyu haka to wanda ke tabbatar da cewa riwayar ba ta tabbata ba riwayar ba ta tabbata ba wanda wa'ancan matsalolin to amma saura za ka ga nassi ya zo da su to sai ka duba ka ga wanda sunan da yake da nassi sai ka yi aiki da shi sunan da bai da nassi kuma sai ka yi watsi da shi wanda da yawa malamai sun soki riwayar kamar shi ibnu hajar al-asqalani ya soki riwayar kamar yadda muka faɗa haka kamin sa akwai shekul islam ibnu taymi haka al-imam an-nawawi shi ma ya soki riwaya din Sheikh Salih al-Usaimi ya rubuta littafi mai suna Al-Qawaid al-Musla shi ma ya ce riwayar nan ba ta tabbata ba haka Sheikhul Albani rahimahullahu ta'ala saboda haka an samu malamai da yawa da sun karu gurguza wannan riwaya ɗin. Wadda haka iya abin da ya tabbata, inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina man man ahsaha da khalal janna. Amma akwai huwa Allahu kaza kaza kaza har zuwa ƙarshen as-sabur wa haza la yasbutu. Eh bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba. Saboda me akwai tuma al-idraj a cikin matanin sannan kuma akwai alitturab sannan ga wasu sunaye kuma an samu waɗanda ba sa cikin alkitabu da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar kaɗan daga waɗanda muka ba da misalansu to shi da ya ce fantabihi ka faɗaka don kar wani ya zo ya ce maka ai sunayen allah kaza ne to shi yasa wasu suka yi ƙoƙarin fito da 99 din a Qur'ani da Sunna gaba shi Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a Fathul Bari sai yayi kokarin kawo su ya cicciro su daga Al-Qur'ani kusan 99 don a raba ka da wayancan da basu tabbata ba haka shi ba Sheikh Salihu Al-Usaimi shi ma cikin littafin sa Al-Qawaid al-Musla yayi wannan da sauran malamai dai duk sun yi kokari a tattara su وكلها فاضلة لكنها تفاضلت إذا توازى بينها kuma dukkanin sunayen Allah fadila masu falala ne ba wani suna na Allah da za a rena a ce wannan bai da falala kowannen su lakin na sai dai su sunayen nan na Allah ta fadalat to wasu sun fi wasu iza tuwa za bainaha idan an ce za a daidaita tsakaninsu to wasu sun fi wasu kamar yadda malamai ke cewa lafzul jalala Allah to ya fi su falala ba wai su sauran dan ba su da falala ba kowannen sai na da falala amma in dai an ce za a yi muwaza shine daidaitawa to wasu sun ɗara wasu falala shi ma ahlus sunna wal jama'a sun yarda da wannan وهي أعلام ترادفت كذا وصف تباينت فحقق فرقا فرقا ذا wasfun tabayyanat fa haƙƙiƙ farka ba sannan ƙa'ida ta gaba wadda ita ce ta shida wahaya ko wahiya ita sunayen nan na Allah a alamun alamai ne mun yi alami ya yana hauko ma'ana a alamun kullu hata dullu ala zatin lahi subhanahu wa ta'ala dukkanin sunayen Allah gaba ɗayansu suna nuni ne akan abu ɗaya shine zatin Allah shine ma'anar alam kamar yadda Allahu yana nuni akan Allah zatin Allah to haka shi ma ar-Rahman haka ar-Rahim haka as-Sami haka as-Sami haka al-Basir haka al-Alim da makamantansu shine ma'ana al-alam kuma tara da fat an gani tara da fat kuma sun yi tara dufi ma'ana sun haɗu akan bayar da ma'ana ƙwaya ɗaya shine tabbatar da zatin Allah subhanahu wa ta'ala Allahu waye Allah shine ar-Rahman waye ar-Rahman shine Allah kuma shine ar-Rahim kuma shine al-Aziz kuma shine al-Ghaffar shine ma'anar alam din shine kaga sun yi tara dufi da an ce maka ar-Rahman to baka tunanin wani abu ake nufi ba Allah ba da an ce maka al-azizu baka tunanin wani abu ake nufi ba Allah ba ko kana tunani ka gani sabani yanzu in kace zaidu ko kace ibrahim to ba lalle sai ibrahimu din da ka sani ba yana iya yiwa ba na garin ku ake nufi ba eh to amma shi Allah sunaye ne da an faɗe su ba sa nufin kowa sai shi to shi ne ma'ana shi yasa suke cewa asma'ullahi subhanahu wa ta'ala alamun mutaradifa sunaye ne alamai masu tabbatar da abu ɗaya shine zatin Allah dukkaninsu kuma sun yi taradufi sun haɗu akan tabbatar da abu ƙwaya ɗaya dama an ce a taraduf fil kalimat shine a kawo kalmomi da dama amma abu ɗaya ake nufi abu ɗaya ake nufi shine ma'anar taradufi to kaza wasfun tabayyanat amma kuma wajen sifa kuma tabayyanat kisa suke cewa asma'ullahi alamun mutaradifa wa awsafun mutabayyana eh amma sifofin su daban-daban suke sifa ar-rahman ba ita ce ke cikin sifa as-sami'u ba sifa as-sami'u ba ita take cikin sifa al-basiru ba sifa al-basiru ba ita take cikin sifa al-alimu ba haka al-aziz ma'ana kowane suna to yana da sifa wadda ta saba mata dan uwansa eh wannan ta fuskar sifa kenan eh kaga alamun ne mutaradifa amma awsafun mutabayina wajen sifa sun bambanta kowane yana dauke da wata sifa ta daban fa haqqiq farka za saboda haka ka hakikance wannan bambanci sun haɗu akan abu ɗai sannan sun rabu akan abu ɗaya sun haɗu wajen zamansu alamai sun rabu kuma wajen sifa ilhaduha inkaruha aw ma tadul alaihi alaihi aw alaihi aw tashtaqu minha ma yadul to sai sai ka'ida ta ƙarshe shine al-ilhadu fi asma'illahi subhanahu wa ta'ala abinda ake kira ilhadi asalin lafazin al-ilhadi yakan zo da ma'ana al-kufur kafirci wani lokaci ya zo da ma'ana al-mailu an karkata daga abin da yake daidai wani lokaci al'ilhad yakan zo da mana al'inkar ka ce ba ka yarda da abu ba to sai malamai suka ce an samu wasu ‘yan bidi'a da suka yi ilhadi tun da dama ya faɗa walillahi al'asba'ul husna fada'uhu biha wa zarul lazina yulhiduna fi asma'i sai yi zauna ma kanu ya amalu kaga yulhiduna fi asma'i to kuma an samu Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna Allah yana da sunaye mafiya kyau fara'uhu biha in za ku yi addu'a ku roke shi da su in za ka yi addu'a ilimi kake so to ka ce ya alimu allimni in gafara kake nema ya gafuru igfirli ya rahimu irhamni da makamantansu sai ya ce wa zarul lazina ku kyale waɗannan da yulhiduna fi asma'i suke ilhadi ga sunayen Allah sa yuji zauna ma kanu ya amalu na za a saka musu da abin da suka kasance suna aikatawa to menene ilhadi shine zai kawo mana ana za mu ji cewa su ahlus sunna wal jama'a ba sa ilhadi a cikin sunayen Allah da kashe-kashen ilhadi shine yace daga cikin ilhadi inkaruha mutum yace bai yarda da sunayen Allah ba ko ga wani suna bai yarda da shi ba to ka shiga cikin wannan aya wa zarul lazina yulhiduna fi asba'i eh suna kwaya dai in kai inkarin sa kai musun sa to ka tashi yi kamar yadda su aljahaniya wasu da yawa daga cikin su ba su yarda da sunayen Allah ba sun ce Allah bai da suna to wannan ilhadi ne aw ma tadullu alaihi ko kai inkarin abin da sunayen ke nuni zuwa gare shi na ma'ana kamar wasu daga cikinsu su aljihamiya suka ce Allah sami'un ne bila sam'i basirun ne bila basari alimun ne bila ilmi to kaga wannan musun abin da sunayen ke mi ke dauke da shi rahimun ne bila rahama haka suke ta yi haka suke ta yi to shi ma ƙaryata abinda suna ke nuni zuwa gare shi kamar ƙaryata sunan ne na uku au tashtaqqu minha ma yadul haka yana cikin inkari ga sunayen Allah ko ka tsago wasu sunaye da ke nuni zuwa ga suna kamar yadda Qurayshawa suka yi suka ce wai suka kirkiro allata min allahi daga labazin Allah su suka kirkiro allata al'uzza suka kirkiro shi daga al'aziz malata daga almannan to wannan shi ma ilhadi ne shi ba ilhadi ne shi ne au tashtaqqu minha ko ka tsago wani suna daga cikin sunayen Allah ma yadul wanda zai nuni zuwa ga shi suna to wannan ana kiran sada ilhadi haka kuma jingina ma Allah wani suna wanda bai kira kansa da shi ba kamar yadda nasara suka yi su kuma sai suka koma gehe suka kirkiro ne suna sai sun ka jingina ma Allah wai sai suna in suna addu'a sai kai suna kiran Allah da al'abu uba al'abu su kuma falasifa su kuma suka kirkiro nasu su kuma in suna addu'a sai su ce illatun fa'ilatun bi tsaba'i su kuma sunan da sun kasan yama Allah kenan illatun fa'ilatun bi tsaba'i wanda alfalasifa kenan to shi ma wannan ilhadi ne sanya wa Allah sunan da bai sama kansa ba au an tushabbiha laha bima khuliq haka yana cikin ilhadi ka kamanta sunan Allah da wata halitta da ya halitta misali ka ce assami Allah mai ji ne kamar jin wani ko jin kaza ko kaza ah, ya ce laisa ka misali shay wa huwa samiul basir eh to kada wata halitta ganin girmanta ya sa ka kamanta sunan Allah ko ma'ana sunan Allah da wani karka yi wannan mala ya ce fajita ne bil ilhada kai ka kaurace mai ilhadi kai latan zalik don kakka zame kakka samu talalabiya don kai duk anwa'ul ilhadi dinnan da aka ambata to in ka ce za ka hau kowane ko dai ka yi musun sunayen ko ka yi musun ma'anar sunayen ko ka ciro wasu sunaye daga cikin sunayen allah irin yadda ƙwarai suka yi na hudu ko ka kirkiro wasu sunaye ka jingina ma Allah irin yadda nasara da alfalasifa suka yi na biyar ko kuma ka kamanta sunayen da sifofin wasu halittu na Allah subhanahu wa ta'ala to wannan dukkanin sa ana kiransa da al-ilhadi malamai suka ce kenan ilhadi kashi biyar ne na farko inkaru asma'illahi subhanahu wa ta'ala na biyu inkaru ma tadullu alaihi min al-ma'ani musun abin da sunayen ke nuni zuwa gare shi na ma'anoni shi ma wannan eh ilhadi ne na uku kuma al-istiqaqu ba'd al-asma min asma'ihi subhanahu wa ta'ala cago wasu sunaye daga cikin sunayen na Allah kama fa'alat quraish kamar yadda quraisha suka yi kamar yadda quraisha suka yi na hudu kuma shine ibtida'u ba'd al-asma ko kirkiro wasu sunaye lillahi subhanahu wata'ala a jingina ma Allah na hudu na biyar kai shine tashbihu ha bi khalqillahi subhanahu wata'ala tashbihu asma'illahi subhanahu wata'ala bi ba'd ma khuliq sifanta sunayen Allah da sashen abin da ya halitta duka wannan shaki kira anwa'ul ilhadi shine abin da aya ke nufi wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i to wannan shine ka'ida game da imani da sunayen Allah nan zamu dakata wani sati sai mu tashi al-faslu الثاني عشر shi kuma fi bayani qawaidil imani bis sifatil ula eh su kuma zamu ji nasu ka'idodin eh sibobi ko yanzu mun ji na sunaye سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته